بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin bakwai ga watan safar shekara ta 1438 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne bakwai ga watan sha ɗaya a shekara ta 2016 a lissafin miladiya za mu tashi darasinmu na 34 a karatun da muke na littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdulwahab tare da sharhinsa na malam salih ali sheikh har yanzu muna kan sharhin da malam salih al-sheikh yake mana dogon sharhinsa akan hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ko kun ce athar na Ubay ibn Ka'ab da yake cewa alaikum bis sabili was sunnah shine ko a shafi na 49 za mu tashi inda yake cewa was sabili was sabilu was sunnatu كما أنه يكون في المسائل العلمية فإنه يكون في المسائل الأملية نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح حفظه الله تعالى والسبيل والسنة كما أنه يكون في المسائل العلمية فإنه يكون في المسائل الأملية فالبدع بأنواعها مبطلة لأنها لم تكن على السبيل بالنسبة وكل صاحب البدعة أحدثها ويقال له هل كان عليها السبيل والسنة كما أي. معنى لأنها لم تكن على السبيل والسنة مم.
لأنها لم تكن آمنة والسبيل والسنة نعم.
أنه يكون في أها.
المسائل العلمية فإنه نعم.
يكون في المسائل العملية نعم.
والبدع بأنواعها مفصلة لأنها لم تكن على السبيل والسنة مم.
وكل صاحب البدعة أحدثها ويقال له هل كان عليها الناس في زمن الرسول صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم هل كان عليها الناس في زمن الصحابة فإنه سيجيب جزما لا لكن سيقول ولكن كذا وكذا نعم بارك الله فيك آه مالا هنا سوى شي مالا صالح آل الشيخ حفظه الله yana cewa wasabilu wasunnatu maganar nan da muke akan asar wato maganar ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu yake cewa alaikum bisabili wasunna shi wannan asabili wasunna din ai dai kun fahimci me asabili wasunna yanzu maganar musulunci da yake kan daidai tare da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama annahu yakunu fil masail al ilmiyya kamar yadda wannan cewa a lazimci musuluncin asali a tsaya akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan kamar yadda yake ana magana a kansa cikin matsaloli na ilimi fa innahu yakunu fil masail al amaliyati to haka nan yana zama a cikin matsaloli na aiki masail ilmiya da amaliya wannan shine kaso ko in ce rarrabewa mafi kyau mafi zama ba tare da tufka da warwara ba da malamai suke yi tsakanin matsalolin aƙida da matsalolin fiƙihu akan ce musu matsalolin fiƙihu a ana nufin matsalolin alwala tsarki da sauransu abinda shafi ayyuka dai da za a yi da kafa- da gaɓuɓɓen jiki to wannan ana kiransu amaliyat abinda kuma za a yi imani da shi a zuciya ana kiransu ne ilmiyat yawa to almasailul ilmiya su ne abubuwan aƙida almasailul amaliya su kuma su ne al'amura da ake yin aiki da su ma'ana waɗanda ake yin su da aiki na gaɓuɓɓen jiki wannan shine ah, bayani mafi kyau maimakon a ce masailul usuli wa masailul furu'i eh, a wasu littafan ana faɗin wannan cewa a ce matsalolin usuluddin da matsalolin furu'uddin saboda duk abin da a ce wannan asali ne wani far'i idan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan kasan ba to za a samu matsala saboda akwai wani abun yanzu kam idan ka ɗauki cewa an ce masail usuluddin shine abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi imani da abin da za a yi imani da shi in aka ce furu kuma sai a ce abin da ya shafi sallah azumi da sauransu to malamai sai su ce ya za a yi a ce sallah far'i ne ba asali ba bayan ko rukuni ne a cikin addini to sai su ce wannan rabon ba bai yi daidai ba sai a ce gwanda a raba a ce masailil ilmiya da masailil amaliya yawwa eh wannan ya fi dukka kuma ba za a samu tufka da walwala ban aka riki wannan karkasawa din to shi yasa ya faɗo ne ce to maganar cewa a riƙe hanya madaidaiciya a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wanda muka tattauna a baya maganar ilmiyat ne abin da ya shafi aqida ne to sai ce kamar yadda haka yake a wancan babin to haka yake a babin mas'aloli na fiqhu ma ma'ana na aiki wanda muke yi aka karkasa dangane da ayyukan gabubban jiki su tsarki da sallah da azumi da sauransu to su ma ana kula kar a fito da wani abu sabo a sallah kar a fito da wani abu sabo a tsarki kar a fito da wani abu sabo a haji kar a fito da wani abu sabo a azumi a yi irin yadda yake a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun asali ai mun gane insha Allah to sai yake cewa fal bid'u su bid'o'i bi anwa'iha duk irin nau'o'insu ma'ana gaba ɗayan nau'insu kowace irin nau'i ce mubtala batattu ne ma'ana shari'a ta bata kowace bid'a duk wata bid'a ba mai kyau bace wannan shine ita ce magana mafi muhimmanci kuma mafi ƙarfi kuma ita ce ta dace da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li annaha lam takun ala sabi ala sabili was sunnati domin ko bata zama ita bid'a ai ba akan sabili take ba ba akan hanyar da aka sani take ba ba akan kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba yace wa kullu sahibi bid'atin ahdathaha duk wani mai wata bid'a da ya farar da ita fa yuqalu lahu to sai a ce da shi hal kana alaiha annasu fi zamanin rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan abin da kake aikatawa dan Allah bari a tambaye ka shin mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance akan wannan abin da kake yi haka ake addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mai bid'a ka tambaye shi haka in tattaunawa ta kama ku kenan hal kana alaiha nasu fi zamanin sahabati a zamanin sahabbai ma ko da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun kasance akan wannan abin da kake yi fa innahu sayujibu jazman ba tare da tantama ba jazman shine ma'ana qat'an zai ba da amsa la ya ce a'a wannan abun ba a san shi ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin ya kulu amma kuma zai dan karin bayani sai ce amma kuma kasan mutum yayi magana sai ce amma to akwai wani abu ko yasa dama ake a kalma ce ta istidraki sai ce walakin kaza wa kaza zai ce maka amma kuma kaza da kaza sai ce yanzu komai ne to duk abin da ba a samu zamanin annabi shi kenan sai ku hana mu ko ba haka bane wani ita ce kawai abin da zai gaya ba irin wata isar lokacin ahmad bin hanbal akan matsalar wannan malam ya kawo amma wata ce daban zan kawo mana wannan ta imam ahmad ce wadda malam ya kawo mana zamu karanta yau ta wani malamin ne daban imam ahmad bin hanbal suna tattaunawa da ibn abi du'ad tun zamanin su ma'amun lokacin da aka azabtar da imam ahmad bin hanbal akan matsalar nan ta alƙaulu bi khalqil qur'an suna tattaunawa da ibnu abi du'ad sai ibnu abi du'ad ya tambayi imam ahmad yace wai kai me yasa ka ki yarda da wannan zancen sai ce wannan zancen kai da ka yarda da shi kana da dalili da zaka kawo min alkitabi was sunna sai ce yanzu kai din kuma yanzu duk abin da ba cikin kitabu was sunna shi ba za ka yi ba sai ce to yanzu musulunci yana tsayuwa ne in ba kitabu wa sunna tambayar da ya masa ke to ka irin wannan zancen ne in ka sa mutum a irin wannan tattaunawa sai ce to yanzu ya za a ce shike nan duk abin da ba qur'ani duk abin da ba sunna ba za a yi ba to dama ai zancen da muke na me na ibada ne ba harkar duniya ba harkar duniya je ka kirkiro duk abin da za ka kirkiro mu yanzu muke ma a ta kirkiro mana din a shi ne muke ganin lalaci mu ma da ba mu kirkiro komai lalaci ne namu mu tashi mu kirkiro abin da rayuwar mu za ta yi kyau da shi a yi karatu mai zurfi mai karfi ya zama ba na saiwa komai daga waje wani alheri ne to amma sallar mu yadda ake yin ta da ba buƙatar a canza ta ko azumin mu yadda ake yi a da zamanin annabi ba buƙatar a canza zikirin mu yadda ake yi a da zamanin manzo Allah kar a canza mana a bar mana shi kada wani ya fito da wani tsari sabo wannan shine zancen da ake an fahimci abin to shine sai yake cewa a bayan wannan shafi na gaba sai ce fa idza lam yakun alaiha nasu to in ko mutane fi zalika zaman a wancan zamanin da na manzo Allah sallallahu alaihi da zamanin sahabbai in mutane lam yakun alaiha basu zama akan wannan abun ba fa na'lamu annaha laysat ala sabili was sunnati to ko za mu san cewa lalle wannan abin da ka kirkiro baya kan hanya baya kuma kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kan sunna da an same shi a wancan lokaci ai kun san kissar dai ibnu mas'ud da wata rana ya zo ya samu wasu mutane a masallaci a kufa sai ya same su suna sun yi halaka an zagaye group group ɗaya daga cikinsu yana cewa mutane hallilu mi'atan kabbiru mi'atan sabbihu mi'atan ku yi kabbara sau ɗari ɗari ku ce allahu akbar ɗari ɗari alhamdulillahi ɗari ɗari tasbihi ɗari ɗari shine ibnu mas'ud ya tsaya a kansu tabi'ai ne lokaci ba ɗaya a cikin sahabbai ba wani sahabi a cikinsu sai tsaya ya sanda ce ku wannan abin da kuke yi ko dai kun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya ko kuma akan bata kuke ku zabi daya domin mu mun zauna da shi ba mu taɓa gani ya samu mai wannan abun ba in ko za a yi abin da Allah yake so a karɓa har a shiga aljanna da shi to an gama yin irin wannan zaka wannan abin da ku sabo ne ko dai ya zama kun fi shiriya za ku karɓi kun bi annabi shiriya suka ce a to bata ne shi kenan don haka wannan abun wannan addarimi ya ruwaito shi da maganganu dai akan isnadinsa amma hasan ne a kame da malamai suka yi hukunci akan wannan isnadi din don haka babu buƙatar mutum baya buƙatar a yadda zai bauta wa Allah a yanzu sai ya kirkiro wata sabuwar hanya idan da yana da wata buƙata ne ko ta rashin lafiya wani abu da zai sa ya canza tsarinsa ba yadda aka saba ba ko saboda ba shi da lafiya to nan dama ai shari'a ce ta bada kofar wannan ba ni da lafiya ba zan iya kaza ba to an ce in yi kaza shikenan ba za ka iya sallah a tsaye ba yi a zaune ba za ka iya a zaune ba yi a kwance ba za ka iya a rigingine ba ko ma gefe guda kullum sallar ka ta zama haka yanzu ba ku ganin mutane wasu wanda suke da ciwon bayan ba za su iya sujada ba ai suna yi a zaune mutum zai zo da kujera cikin masallaci kar ka ce masa ya bid'a kudurarsa kenan iya abin da yake iko kenan akai yau wannan ba canja tsarin ya ba da lafiyar salo ba zai zo da ita ba mun fahimci abin da haka akwai halin larura daban amma halin canja tsarin addini wannan shine ba a yarda da shi ba to sai ce wa tabkurun malam salih ali shek yake cewa dalibai kun tuna zai ce za ku tuna anna mimma zukira fi qissatin jila'il mihna a kissar dauke mihna wato jarabawa mun ce mihna ana nufin musifa da jarabawa da ta auku ba da zamanin imami ahmad bayan zamanin imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala fil fitnati wato a zamanin fitina wato yana nufin khalqil qur'an fitinar al-khalqil qur'an ai kun san dai wannan fitinar ko mun sha magana ta lokacin darasin alamu sunna a zamanin sarki ko in ce khalifa ma'mun daga cikin khalifofin daular abbasiyya lokacin da aka fara fito da littafan da aka fassara na falsafa mutane suka fara shiga harkar falsafa har mu'tazilawa suka yi karfi ya zama su ne ma malaman gwamnatin wannan lokacin suka sa shi khalifan ya ɗauki wannan aƙida aƙidar mu'tazilawa a gun mu'tazilawa Allah baya magana sun ce ƙur'anin nan da ke hannunmu makhluki ne me ma'anar makhluki ma'ana halitta ne yadda Allah halicce ka haka ya halicci alkur'ani don haka ba za a ce alkur'ani maganar Allah ba ce a aqidar mu'tazilawa sai dai a ce qur'ani makhluqi ne su kuma abin da suke nufi anan shine Allah ba a dangana masa wata sifa kun tuno kissar Jam ibn Safwan ko da yace ubangijinsa ba a ganin sa ba a dandana shi ba a kaza ka ai daga cikin nan ya karrara cewa ashe Allah baya magana ba a jin maganarsa don haka duk inda Allah ya ce yayi magana ya ce kaza sai su ce wannan ba Allah ne ba a'a Allah ya halicci maganar ne ya sa a wani wuri suke cewa annabi Musa alaihi salatu wasallam lokacin da ya zo ganawa da ubangiji ba Allah madauke masa magana ba sai su ce wa maganar da ya ji Allah ne ya halicci maganar a jikin wata bishiya sai shi annabi Musa ya ji bishiyar ta masa magana don haka ba Allah ne yake magana ba a wurin su Allah baya magana to dan a kore wannan sai suka ce ashe kenan wannan alqur'anin makhluqi ne khalifofin wancan zamani su al-ma'mun da al-mu'tasim duk suka tafi akan wannan aqida cewa a wannan kuskure ne bal suka rika jarraba mutane akai za a zo da malami a ce me za ka ce dangane da alkur'ani in yace makhluki ne sai a kyale sai tafi in yace ba makhluki bane ce kalamullahi sai azabtar da shi wasu ma kashe su akai duk akan wannan abin saboda aqida irin yadda su suka dauke ta a wancan lokaci to shine nan an bayan zamanin mu'tasim dama haka aka je da akwai al-ma'mun da al-mu'tasim da al-wasiq waɗannan sunayen khalifofi ne da yake so a wancan lokaci da lakabin nan ake amfani al-ma'mun sai kuma al-mu'tasim sai al-wasiq billah to lokacin al-wasiq a lokacinsa ne abin ya tsaya har ya tuba ya bar wannan lamari ya koma kan hanyar abinda imam ahmad bin hanbal ya dora dalibai akai cewa a koma kan qur'ani da sunna kar a fito da wani abu sabo domin wannan maganar ta cewa a ce qur'ani makhluqi ne sabuwar magana ce ai kun fahimci abu wanda da ya karanta risala a cikin ku ai a cikin risala a muqaddima sa ya bayanin wannan magana ko wa anna alqur'ana kalamullah laysa bi makhluqin ko fayanfada ko yace maganar alqur'ani maganar Allah ce ba makhluqi bane ballantana ya kare ba kuma sifa ce ta makhluqi ba fa yabi da ballantana a ce shi ma ya tafi babu shi na ƙari amma alƙur'ani maganar Allah ce wannan ita ce maganar manzan Allah sun ita ce alƙur'ani ma asali ita ce lafazin alƙur'ani Allah maɗauki ya gaya mana cikin alƙur'ani cewa Allah alƙur'ani maganar Allah ne wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah cikin nassin alƙur'ani in wani yana neman kariya a gunka to ka bashi kariyan nan har ya ji kalamun lahi ya ji maganar Allah a shekenan alkur'ani da muke karanta mai muke karanta kalamun lahi in alkur'ani ne to maganar Allah ce kar a ce masa makhluki to wannan bid'a dan yanzu ne babu shi yasa duk ba kwa mamakin wannan zancen a wancan zamanin haka aka zo imam ahmad bin hanbal dai kun san imam ahmad bin hanbal an masa bulala an daure shi a kurkuku an ce sai ya faɗi qur'ani makhluki ne shi kuma ga in ya faɗi wannan to al'umma za tun da lokacin ba malami irinsa ko in ce yana cikin manyan malamai da ake kallo in ya faɗi wannan to al'umma za ta bata sai a ce tunda malam ya faɗa shikenan ko ma kowa ma ya faɗa ba komai wasu sun faɗa dan a bar su kar a kashe su wasu kuma suka ce a'a in suka yi wannan to sun sawa mutane matsala harka ce ta karantarwa da ilmantarwa duk kuma wannan kun ga me ya ja wannan fitinar malami mai ra'ayin bid'a ya liƙa wa mai shugabanci ko shi kuma ya rika fitinar mutane akan domin ɗabi'ar mai bid'a dama shi in baka bi ra'ayinsa ba sai kisa sai faɗa sai daru ba zancen abi ka a hankali a ilmantar a faɗakar ba wannan ce hanyar su to a wannan kissar da zamu ji yanzu shi yasa na zo mana da littafin tarihu Baghdad daga ciki zamu karanta ba sani ko lokacin zai ishe mu ita ce malam ya faɗa a nan bari mu karanta abin da ya faɗa sai mu sauri sai mu dawo mu ji asalin yadda kissar take sai ce fil fitnati wato a fitinan nan da aka yi a baya wato fitinar khalqil qur'an lamma ata ahadul ulama'i yayin da wani daga cikin malamai ya zo yunaziru inda khalifati zai munazara ma'ana za a tattauna da shi a wurin khalifa yace malam sali ali sheikh yake cewa azunnuhu almutawakkil ina tsammanin lokacin sarki mutawakkil ne wato khalifa mutawakkil ne lamma ata yunaziruhu yayin da yazo zai masa zai ja da shi zai tattauna da shi to sai ƙara kokonto da shi malam salih alaihi sai ce al mutawakkil aw al wasiq ko dai mutawakkil ko wasiq to wasiq din ne ba mutawakkil bane yunaziru da'iyata ila albid'ati dan ya jaye zai tattauna da mai da'awa zuwa bid'a din nan nan bai faɗi sunansa ba sunansa Ahmad ibn Abi Du'ad tun zamanin Ahmad bin Hanbal shine ya dora su waɗannan sarakunan duk akan wannan aqida ya dade Allah ya bashi tsawon rayuwa duk ya batar da da sarakuna da su Ma'mun da da wannan duk akan haka ma suka rasu lokacin wa alwasiq shine Allah ya taimake shi bari ku ji yadda aka yi tuba ya bar wannan abu a to shine ma nake so ya kawo mana kissa sai sai ila alqawl bi khalq alquran wannan bid'a ta alqawl bi khalq alquran cewa alqurani makhluqi qala lahu sai yace da shi yuridu almunazir yana nufin munazara yace abda'u aw aw tabda'u in fara ko kai zaka fara wannan wato din malam ya kawo mana kissa ne a dunkule shi yasa na so in karanto ta yadda take da farko daga ƙarshe amma ba na son ko ba mu karanta nasan ba mu karanta nasan da sauri sai mu dawo mu je yadda abin yake yace fa qala lahu al mubtadi'u ibda anta sai shi dan bid'an yace masa a kai fara fa qala sai yace hadha alladhi tad'u nasa ilayhi zan tambaye ka wannan abin da kake kiran mutane zuwa gare shi cewa a ce alqur'ani makhluqi ne hal da'a ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah suna shi ma ya kira mutane su yadda da wannan cewa Qur'ani makhluqi ne wabtalan nasu alaihi kuma ya jarrabu mutane akai ya tara mutane wanda bai yadda ba ai masa wani abu fa qala al mubtadi sai shi dan bid'a yace aqilni kyale ni bar min wannan ma'ana wannan ba zan ce komai akai ba fa aqalahu sai kyale shi ma'ana sai aka lissafa cewa to an an kama ka daya shine aka lissafa daya thumma qala lahu sai yace irji ila su'al koma dai zuwa ga wannan tambayar ربما اشتبهت على علي القصه بعض الشيء to malam misali alshi sai ina jin dai kissan nan ta dan rikice min ya manta yadda take tunda shi a darasi yake da kaya yake kawowa shi dai abin da ya tuno an dai tattauna a tattaunawar kuma sakamakon tattaunawar an kore shi wannan malamin bid'ar ya rasa abin da zai ce kuma wannan ya zama shine sababin tuban shi khalifan har ya bar aqida tun daga malamin da yake ji da shi an ka da shi kuma da ma a wancan lokacin abin da ake yi kenan in wani ya zo da sabon ra'ayi sai a zo gaban sarki sai a tattauna wanda ya kada wani sai a dawo aqidarsa haka ake da to shikenan sai yace wannan kisar da ta dan rikice min ba abu shay'i dan wani abu ma'ana ta dan rikice min kadan lakin hadha mukhtasaru siyaqiha amma a takaice dai haka siyaqin nata yake qala sai yace hadha alladhi tad'u an-nasa ilayhi wannan abin da kake kiran mutane zuwa gare shi hal da'a ilayhi rasul abubakar as-siddiq abubakar ma ya kira mutane zuwa ga wannan abu radiyallahu an sun maƙala hal da'a ilaihi umar umar ma ya kira mutane su yadda da wannan cewa alkur'ani makhluki ne sun maƙala hal da'a ilaihi usman usman ma ya yi sun maƙala hal da'a ilaihi ali aliyu ma ya kira mutane su wannan sun maƙala hal da'a ilaihi sahabatu sauran sahabbai ma sun kira mutane su yadda da wannan aƙida da kago da ita fakana jawabu annahum lam yad'u ila hadha amsar da malamin ya bashi a duk ba su wa'azi ba su kira mutane su yi wannan abun ba faƙala hadal alimu lil khalifati fi zamanihi sai wannan malamin da yake tambayar wannan malamin bid'a kun fahimci dai abin malamai biyu ne yau malamin sunna sai yake cewa khalifa faƙala hadal alimu lil khalifati fi zamanihi yace wa khalifan alwasiq ɗinki shay'un yace wani abu wanda lam yad'u ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ga wani abu fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira mutane zuwa gare wannan abun ba wala Abu Bakr wala Umar wala Uthman wala Ali wala sahabatuhu tad'u anta nasa ilaihi kai kuma amma yanzu kake kira mutane su zo su yi wannan abu falam yazal yuraddidu hadhihi alkalimat yace malamin nan bai gushe ba yana tananata yanzu kai wani abu ne manzon Allah ya bar shi bai kira mutane zuwa gare shi ba abubakar ya bari umar ya bari usman ya bari aliyu ya bari ba su yi magana akan wannan abu ba su kira mutane a zo a jarraba mutane wanda bai yadda ba a kama shi wanda ya yadda kuma a kyale shi ba su yi wannan abun ba amma kai za ka yi wannan abu yace hatta amara bi raf'il fitnati sai da ta kai da shi alwasik ya tuba daga wannan abu har ya umarni a ɗauke fitina ma'ana fitina na nufin jarrabawa yawwa abin nan me ake cewa a tara mutane a yi musu tambaya a jarrabi mutum a ce kai ka yadda da qur'ani makhluqi ne sai in ka ce eh sai a ce to wuce tafi gida wanda kuma ya ce a sai a ce to sojoji ku kama shi ku daure haka ake da to shine a lokacin nan alwasi ya bada umarni a dauke wa ilzamun nasu bil qawli bi khalqil qur'an da kuma tilastawa mutane da wa- su faɗi wannan ra'ayi na alqawlu bi khalqil qur'an wa ibtila'ihim bidhalika da jarraba su akan haka kun baci yana to mun karanto kisar yadda take Allah ya sa muna da lokacin da zai isa insha Allah muna da fiye da minti 30 ko yawwa wannan littafin shine littafin tarihu bagdad juz'i goma sha hudu ne a wannan bugun kenan akwai bugu da iri iri malam abubakar al-khatib al-baghdadi shi ya rubuta shi khatib al-baghdadi hafizul mashriqi ya rasu shekara ta 463 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan malamai tana da tsawo da haka ni zan takaita ta gurgudan yadda za mu fahimci abin yadda abin ya faru babban abin da zai koya maka matakai ne wajen guda hudu wanda ta ritsa shi tilas sai yayi zai tattauna da wani mai wani ra'ayi sabo wanda ba a san shi ba a musulunci zai iya bin waɗannan matakan shi ba insha Allah za ga cewa ba za a iya samun wata hujja da za a iya kawowa da za ta kauda tasa ba amfanin dama mu karanta wannan ɗin kenan za mu ji yadda irin tambayoyin da ya kun ji dai wannan malam ya kawo mana amma a dunkule ya kawo mana ita tafsilin ta yadda ya faru shine akwai wani malami Salih ibn Ali ibn Yaqub ibn al-Mansur al-Hashimi shine ya shiga wurin al-Muqtadi billah al-Muqtadi billah lokacin shine khalifa da ya shiga gare shi shine sai ke sai wani abu ya gudana ya ga yadda ya zauna a fadarsa ana kawo kes-kes na mutane ana tattaunawa ana yi musu hukunci na adalci to shine sai ya tambaye shi bayan ya gama wani zama da talakawa an yi hukunci akan abubuwa da yawa sai ce me za ka ce me kake faɗa a zuciyarka gaya min abin da kake faɗa a zuciyarka ko kuma ni in gaya maka abin da zuciyata take gaya min cewa zuciyarka tana faɗa sai ce me kake tsammani a zuciyata sai ce na yi tsammanin za ka yaba mana ne za ka faɗi cewa muna adalci muna kaza muna kaza sai ce i da wannan ɗin amma ni ba wannan ɗin zan faɗi abada yace abin da na sami mutane suna yi na maganar jaraba mutane akan alkhalqu bil qur'an da me ake ciki akan sa to shine sai shi bayan ya gama kai sai ce to yanzu me zan sallame ka da shi kana so in baka abun guzuri da kai da iyalinka insha Allah ji a huta ya ce wallahi bana bukatar wannan ni babban abin nake so ka bani izini kamo ni da aka yi gaban ka ka kyale ni in koma gun iyali na shine yace a kyale shi ya koma amma yace kafin ka tafi zan baka wata kissa wannan wa yake bada labarin al-muhtadi billahi dan gidan al-wathiq billahi lokacin shine khalifa shi al-muhtadi babansa shine al-wathiq wanda aka yi wannan kissar da zamu ji a gabansa to shi kuma yana nan aka yi don haka shi ne mai hakaito labarin ba wancan malamin ba mun fahimci zancen to shi ne sai ki ce masa ka tsaya sai ka ji wannan kisa sai na gaya maka ita sai ya hakaito labarin ya ce wata ran yana zaune a irin abin da ake kawowa na malamai a ce akwai wani malami a gari kaza an ji bai yarda da qur'ani makhluqi bane sai a zo da shi idan an tambaye shi ya ce ya yarda sai a kyale shi bai yarda ba a daure shi wani ma ya sa a kashe shi to a lokacin shine sai ce wata rana sai aka shigo mana da wani mutumi a ina wurin inda yake aka zo da wani mutumi mutumin sham asali ma da shi malam al-khatib ya rubuta wannan kissa ne a tarihin wannan mutumin sunansa abdullahi ibn muhammad ibn ishaq abu abdurrahman al-azrami a wasu littafan suna rubuta al-azrami malam salih al-asimi ya gyara yake cewa asalin sunan da madda akan alifin din al-azarmi ne to wannan mutumin sai aka shigo da shi da aka shigo da shi fa qala lahu al-wasiq sai shi al-wasiq waye al-wasiq khalifa wancan zamani baban wannan ne yanzu baban mai bada kissa sai ce ijlis zauna fajalasa sai mutumin ya zauna fa qala lahu ya sheikh sai shi khalifa ya ce wa ahmad ibnu abi du'ad mun su na su abin nan khalifar na fadar sarki sai ce kai tattauna mana da wannan malami dama haka ake sarki sai rufe bakinsa sai malami ya ce to kai ya akai kaza ai kaza shikenan sai su debate a tsakanin su to sai aka fara Nazir ibn Abi Du'ad sai aka ce malamin ku tattauna da kai da ibn Abi Du'ad ala ma yunaziruka alaihi bisa abin da zai tattauna da kai akai fa qala lahu shaykh sai malamin yace ya amirul mu'minin ibn Abi Du'ad yasbu wa yad'ufu anil munazara yace ai ibn Abi Du'ad bai zai ja da ni ba ba zai tattauna da ni malamin ku ma'ana so yake ya dan daga masa hankali ya tsokane shi ta wani wuri faghadiba alwasiq sai sarki ran sai baci shi khalifa wa ada makanar arriqati lahu ghadaban alaihi sai ya juya sai sai ya koma da fushi maimakon dan tausasawa da ya fara masa a farko shine makanar riqa sai ya juya ya koma ya fushi ran sai baci sai ya ce wa qala abu abdullahi ibn abi du'ad sai ce yanzu abu abdullahi ibn abi du'ad shine yasbu wa yab'ufu amnu nazari suka anta wannan malamin namu shine zaka ce yayi rauni yana tsoron ba zai iya tattaunawa da kai ba fa qala ash-shaykhu hawwin alayka ya amir al-mu'minin ya hakuri amir al-mu'minin ya a hankali ina ba da hakuri sai ce amir ma bika yace me ya faru wa'azan wa'azan fi munadaratihi ba ni izini in yi munazara da shi shikenan na yadda zan yi fa qala al-wasiq ma da'awatuka ma da'awtuka illa lil munazara shi ni ban kira ka ba dama sai dan a tattauna fa qala shaykhu sai shaykhi ya amir al-mu'minin in ra'aita an tahfaza alayya wa alayhi ma yaqulu to ina so ka kiyaye min ka rike abin da na faɗa ka rike shi ma abin da ya faɗa dan a gwada a gani wane ne yake ma'ana ba na son kai shiru ka kyale mu mu yi ba tare da ka fahimci me ake ba tunda wani lokaci yakan faru ko ta ce ku je ku kare ta ce har ka ku ce ta malamai ku karata shi so yake shi khalifan ya zama yana jin komai kuma zai sa baki yauwa fa qala shaykh sai malamin ya ce yau sai shi khalifa ya ce if'al shikenan ku je ku yi ina kallo قال الشيخ سيشي مالم أبو عبد أبو محمد مالم من أشي تتونا دشي سيشي يا أحمد يا كي أحمد ابن أبي دؤاد سنة وانا مالم شي مالم خليفة إنكي سيشي أخبرني عن مقالتك هذه wannan abin da kake faɗa wa mutane cewa ƙur'ani makhluki ne ba maganar Allah ba ce ba ni labari akan wannan maƙalar hiya maƙalatun واجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت shin wata magana ce wadda wajiba ce a addini a cikin addini take a kudurin addini dole sai da ita idan mutum bai faɗe ta ba addininsa bai cika ba ya tambaye shi ƙala na'am sai ta yi haka ne dole mutum ba zai zama musulmi ba sai ya ce qur'ani makhluqi wannan kuma ita ce aqidar mu'tazilawa dan qala sheikh sai malamin yace ya ahmad akhbirni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu Allah ila ibadihi yayin da Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga bayinsa hal فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله به في أمر دينهم shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sitirta wani abu daga cikin abin da Allah ya umarce shi da shi na lamarin addini fa qala la sai malam Ahmad bin Abi Du'ad yace a'a bai boye komai ba fa qala ash-shaykh sai malamin yace fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al'ummata ila maƙalatika hadhihi to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al'umma zuwa ga wannan ra'ayin naka fasakata fasakata ibn abi du'ad sai ibn abi du'ad ya shiru ya hango yadda za a kama shi ko fa qala shaykhu sai malamin ya ce masa takallam yi magana fasakata sai ya shiru faltafata shaykhu sai malamin ya juya ilal wasiki zuwa ga khalifa faƙala sai ce ya amiral muminin wahidatu ma'ana ɗaya kenan a lissafa ɗaya ko faƙala alwasiqu take ko sai khalifa yace shi ma wahidatu yace kwarai ni ma na da wahida wannan shine dama wato sharrin harkar bid'a a hana shugabanni sauraren gaskiya sai ya zama sai abin da suka kudunduno suka ba su ba da yancin mutum ya saurari tattaunawa ya ji ina gaskiya take ya ji dalili tunda shi kansa farkon zancen na tsallake muku ne lokacin da shi ya shigo wannan shakin ya yi sallama sai ya ki amsa masa tunda an kawo shi a matsayin abokin gaba ne ya ce assalamu alaika ya amirul mu'minin sai ce la salamu alaika ya ce a shi ne sai yake ce masa ya amirul mu'minin wanda ya maka wannan ladabin tunda wannan malamin shi ahmad ibn abi du'ad shi ne musu tarbiyya tun suna ƙanana su waɗannan sarakuna saboda shi ne malamin kakanninsu kuma yana nan da ransa shi ne sai ce wanda ya maka ladabin nan bai kyauta ba domin ku a ƙur'ani Allah ya ce waye fa idza qayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha abinda Allah ya ce shine in an gaishe ka da wata gaisuwa ka mai da irin ta aya ka mai da wadda ta fita ko ka mai da ita ko in aka ce maka assalamu alaikum me ya kamata ka ce ce wa alaikumus salam wa rahmatullah shi ya kame da wadda tafi ko aurud duha ko ka ce wa alaikum salam ko to si bai bai da wannan ba sai ce la salama alaika to shine sai yace malamin ka bai ma tun daga lokacin ibnu abi duwad ya fara shan jinin jikinsa cewa wannan malamin ba wanda irin wanda aka saba bane to mun ji da ɗaya kenan ko mun gama da ɗaya faltafa yawa sai ce faqala alwasiq wahida faqala shaykh sai malam yace shi in an ce a shaykh ana nufin wannan malamin da muke magana a kansa malamin sunna sai ce da shi ya ahmad ya kai ahmad ibn abi du'ad akhbirni an illahi azza wa jalla ba ni labari allah subhanahu wa ta'ala anzala alqur'ana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da alqur'ani kan manzon Allah wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كان الله تعالى الصادق في إكماله دينه أو أنت الصادق في نقصانه الله سبحانه وتعالى جاء بن ديتي أيكم سلي ونن آية اليوم أكملت لكم دينكم أيو ناتك مكو الدينكم وأتممت عليكم نعمتي ناتك نعمة أكنكم ورضيت لكم الإسلام دينكم أنا يدد مسلم كذا ما أديني أقريكم تسمى لم يتنبيه شيء maganar da Allah ya yi cewa ya cika addininsa shi ya yi gaskiya ko kuwa kai ne kai gaskiya cewa Allah ya tauye addini bai cika ba hatta yi ƙala fihi bi maƙalatika hadhihi cewa addini bai cika ba har sai an faɗi wannan ra'ayin naka ne yanzu da ka fito da shi fasaka ta ibn abi du'ad ibn abi du'ad ya sake yin shuru bai ce komai ba faqala shaykh malam yace ajib ya ahmad ba da amsa malam ahmadu falam yujib bai ba da amsa ba faƙala shehu ya amiral muminin isnatani biyu kenan ko faƙala alwasiku sai shi khalifa shi ma ce isnatani eh biyu faƙala shehu sai malam ya sake cewa ya ahmadu akhbirni an maqalatika hadhihi ba ni labarin wannan zancen wannan ra'ayin naka علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها wannan ra'ayin cewa alkur'anu makhluk manzo Allah ya san shi ko ya jahilce shi kun ga nan iya nan ne malai fara kawo mana ko yawa sai ce alimaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam am jahilaha qala ibn abi duad alimaha ya san ta ya san wannan magana ya san wannan ra'ayi qala sai ya ce fada an nasa ilaiha kuma ya kira mutane cewa a faɗa ya yi magana ya faɗi wannan kalmar ya gaya wa mutane su ma su faɗe ta fasakata sai shuru ƙala shekh ya amir al-mu'minin salas uku kenan a wata riwayar farko inkari yayi manzon Allah ya sani yace bai sani ba i to ya sani bai san wannan alqur'ani makhluq ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba to sai ce yanzu kai wani abu manzan Allah bai san shi ba kai ka san shi sai ya canza sai ce eh ya sani ya sani to shine sai sai ya masa wannan tambaya ne da ya ce ya sani to sai tambaye shi ce ya kira mutane zuwa gare shi zuwa ga wannan abu sai ce a sai ya ce to ka ba da amsa da bai ba da amsa ba sai ya ce ya amirul muminin salas uku فقال الواثق ثلاث الواثق يتي اي للي اكو فقال الشيخ سيتي يا احمد يا كيدي احمد ابن ابي دؤاد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان علمها وامسك عنها كما زعمت ولم يطالب امته بها yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san wannan abin amma kuma ya yiwu gare shi shine ittasa lahu ai amkanahu shine ma'ana fattasa ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yiwu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan zancen amma ya shiru kai kuma yanzu kake neman al'ummar manzon Allah sallallahu bayan shi manzon Allah ya bar al'ummar bai gaya musu wannan zancen ba yanzu kai ne zaka gaya ma al'umma qala na'am sai ce i qala shaykh wattasa ali abi bakr as-siddiq abu bakr as-siddiq shi ma ya yiwu gare shi ya san wannan zancen amma ya shiru bai faɗa ba وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنه قال ابن ابي دؤاد نعم اي دب بس فدا ba tun da ya ce sun da ya ce i sun ce za a ce kawo wurin ai ya san babu shi yasa sai ce i basu faɗa ba to sai ce fa a'rada shehu anhu wa aqbala ala alwasiqi sai malamin ya juya ya rabu da Ahmad bin Abi Du'ad ya juyo gun khalifa fa qala sai ce ya amiral mu'minin qad qaddamtu alqawla na gabatar da magana anna ahmada yasbu wa yab'ufu tun farkon zancen mu na ce ba zai iya ba na gaya maka ko yab'ufu anil munazarati ya amiral mu'minin in lam yattasi laka min al imsaki an hadhihi al maqalati ma za'ama hada annahu ittasa li rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace idan bai yiwu kai gare ka ba abinda wannan bawan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yiwu ya san wannan zance amma bai faɗa ba shi gashi yana ganin ya yiwu gare shi ya zo ya faɗa to kai haka nan kuma ce wala li abi bakrin wa umar wa usman wa ali fala wasi allahu ala man lam yace to ina addu'a duk wanda abin da ya ishi manzon Allah bai ishe shi ba to mu ina roƙon Allah kada wani abu na duniya kuma ya ishe shi aw qala ko kuma cewa fala wasi allahu alayka sai ce kai ma in har baka yadda da wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira mutane zuwa ga wannan ba yadda kuma ya shuru ya bar wannan zance wannan mutumin yanzu zai zo ya ce shi abin yana da damar ya faɗa to ina addu'ar duk wanda yake da wannan irin ra'ayi kada Allah ya lauta masa kai ma Allah kada ya lauta maka in wannan ne ra'ayinka ya gaya wa shi khalifa fa qala alwasiqu na'am sai alwasiqu khalifa yace gaskiya ne in lam yattafi lana in dai bai yiwu gare mu ba الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله علينا ishina da wannan zance in dai har mu ba mu wadatu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadatu da shi ba to kada Allah ya ba mu wata wadata sai ce iqta'u qaida shaykh ku warware wannan daurin na jikin wannan malamin ku sake shi duk wannan zancen da ake a daure aka zo da shi fadi sai ce a warware ɗaurinsa a sake shi falan ma kuki alƙaidu da raba shehu biye da he ila alƙaidi hatta ya akudahu sai bayan da aka kwance shi ya ɗauki ɗaurin da aka yi masa fajazabahu alhaddadu alaihi har suka yi jayayya da shi alhaddad mai ma'ana wanda yake kaman hauni faƙalar wasiƙo da'i shekh karka ja da shi kyale shi yace ka rabu da shi fa akhadahu فوضعه في كمه في نعم في كمه sai ɗauke shi abin da aka ɗaure shi da shi ɗin ne sai ɗauka a hannun rigarsa da zai ɗauka sai wanda yake shi ne mai bawa mutane ukuba mai bulala da sauransu shi kamar ko mai kasa mutane hauni ake ce masa ko zai ja da shi sai sarki ya ce a'a kyale shi sai ɗauki abin ya ɗora ya sa a nan shi da kuma ya kama hanya yau to shi ne sai ke cewa fa aka zan fawda'ahu fi kummihi fa qala lahu alwasiq sai alwasiq ya ce ya sheikh lima jazabta al-haddad alaihi dan me kai jayayya da shi al-haddad akai akan wannan qala sai ce li anni nawaitu an ataqaddama ila man awsa man awsa ilaihi idza ana mittu an yaj'alahu baini wa baina kafani zan tafi da wannan abin da aka daure ni ne zan ce zan yi wasiya duk wanda zan ba wasiya cewa in na mutu a ɗauki wannan abin da aka daure ni da shi a sa shi tsakanina da likafani na yace abin da na niyya kenan hatta ukhasima bihi hadha adh-dhalima inda Allah yawm al-qiyamah saboda in je in yi mukhasama in tsaya gaban ubangiji a yi mana shari'a da ni da wannan azzalimin ya nuna shi malamin kenan da shi za mu yi hukunci ran tashin alkiyama yadda ya jawo aka ɗaura malamai ni ma aka zo aka yi mu wannan abu to sai ce wa aqulu ya rabbi zan ce ya ubangiji sal abdaka ga bawanka nan ka tambaye shi haza lima qayyadani dan me yasa aka ɗaure ni wa rawwa'a ahli wa waladi yasa aka tsoratar da iyalina da matana da ƴaƴana wa ikhwani da ƴan uwana bila haqqin ba tare da wani haƙƙi ba aujaba zalika alayya wanda ya wajaba akan akaina wa baka shehu sai malamin ya kama kuka fa bakal wasiqu shi ma khalifan ya kama kuka wa bakaina shi mai bada labarin shine wa al-muhtadi khalifa ne wannan lokaci sai ce duk sai kuka ya kama mu a lokacin a fada ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما قاله مما ناله sannan sai khalifa ya roke shi ce don Allah ina neman ka ka yafe mini wannan abin da muka yi maka ka yaf qala lahu shaykh wallahi ya amir al mu'minin laqad ja'altuka fi hillin wa sa'ati yace wallahi na yafe maka ka warware ka fita daga dukkan abin da da ya hau kanka min awwali yawmin tun daga ranar farko ma sai ce ikraman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace nayi wannan ne dan girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi kai dan baffansa ne abin da yake nufi kenan ma'ana domin yayi wannan dan girmama manzon Allah domin khalifan ai jikokin Abdullahi dan Abbas ne jikokin yan Abdullahi dan Abbas ko kun ga jikokin Abbas ne Abbas kuma baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce to don haka dan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yafe maka duk abin da akai wannan dai a kunkule da saura a cikin kisar wajen shafi daya lokacin ba zai isa ba amma dai kun ga yanzu ai surar da yadda abin ya gudana ya bayyana ga kowa yadda abin ya fi to duk wani mai fito da wani abu sabo a addini in kai masa wannan tambayoyin zai wahala ya tsallake in dai malami ne ai kun tuna maganar al-Imam Shafi'i yace wallahi shi da a hada shi da jahili su tattauna gwanda a hada shi da malami yace ba mai wahalar da mutum irin jahili don jahili wahalar lamari ne shi bai san girman qur'ani ba bai san nasoshin ba bai san wani am da khas da zaka kama shi dan ka ce masa kaza da kaza duk bai sani ba abinda aka dora shi akan shi ne daidai ko ka faɗe shi ku shirya ko ka saba masa ku bata amma in malami ne shi sa malami ya fi daɗin ku tattauna da shi ko wani abu ne kar ka bari ku rika tattaunawa da wanda bai san me ake yi ba wanda bai san me ake ba yana da wahalar lamari kai dai ka bi shi a hankali da ɗabi'a mai kyau da hali mai kyau ya ishe shi in Allah madauki ya taimake shi sai ya shiryar da shi wannan shikenan gurgudan abin da na so dama mu bi mu koma mu kasa na ibn abidu tun da aka yi wannan abun ai daga baya shikenan kuma ya kore shi daga daga fada tunda su yana daga cikin wani abun alheri da zaka samu daga abun larabawa tsakani da Allah suna da wannan abun in gaskiya ta bayyana gare su to kuma shikenan ita za a bi yanzu wani ne ko dai a ce to ai malamin nan kar mu wulakanta shi mun dade da shi haka ko amma tunda ya tuna irin abin da suka yi wa mutane da azabtawa da suka yi wa mutane da kurkuku da aka sa wasu wasu ma an kashe su saboda wannan kuma ashe abin gashi ya bayyana ba shi da asali kun wani ya nuna mana dama kare su da aka yi ba su san sunnar ba shine ya ja wannan abu da sun san sunna ba za su bari ba tunda tun farko da ma kamar da ya shigo ya sallama nan da bai masa sallama ya ce wannan mutumin da ya maka wannan ladabin ya kau da kai daga tarbiyyar kakanka dan baffanka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya miki wa alaikum salam eh bayan mutuwar Imam Ahmad eh domin Imam Ahmad sai zamanin su Ma'mun da zamanin Mu'tasim yake bayan daga baya zamanin Mutawakkil shine wanda ma daga alwafiq sai almutawakkil shine yasa doka ma gaba ɗaya aka koma sunna zamanin sarki mutawakkil Allah subhanahu Allah ya gafarta musu to mun ƙara sanin sai ce wal maqsudu min hada abin da da nake so a fahimta anan anna hadha al asla wannan asali da muke magana akan sa yace azimun babba ne sosai wa yu'riju kullu man salaka sabilan min subulil bid'i wannan tsarin da kuka ji a wannan kissa din asali ne babba wanda zai kunyata shine ah, yuhriju yawwa wa yukhriju kulla man salaka sabilan min subulul bid'i bid'i duk wanda ya bi wata hanya ta bid'a sai ya kunyata in aka bi wannan hanyar da shi amma ban sani ko kun gane ai hanyar da aka dauko tambayar me aka fara tambaya kun an fara zancen aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da wannan ya ya boye wannan sakon ko wannan manyan tambayoyi ne in dai mutum malami ne ya san qur'ani babu wannan zancen a ciki ko ba haka ba da jahili ne me zai ce ya ce eh kai ne baka sani ba akwai to kuma kaga an koma baya yaushe za a ɗauko littafin a ta bincike yawa amma shi malami ya san ba ayar akan wannan zaka zai ce maka eh gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira zuwa ga wannan abu sannan shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam boye waye shi kuma malami ya san annabi sallallahu alaihi wasallam bai boye komai ba da haka da wahala malami ya jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu shi yasa duk wanda ya zo da wani abu ka tambaye shi dan Allah wannan hanyar shin hanya ce da Allah ya sanya ta idan ba a yi ta ba za a shiga wuta ka tambayi mutum matukar abin da zai ce a gaskiya malaman mu dai sun ce ba laifi a yi amma ba zai ce maka Allah ya ce tilas wannan hanyar in ba a yi ta ba wuta za a shiga saboda babu dalili a kanta to idan ka biyo mutum wannan tattaunawa a hankali ku ga nan ba zagi ba cin mutunci amma ibnu abidu adda kai ne kake kusa da shi da ka ba shi shawarar ma a koma zagi ko ba haka bane da zagin aka yi da shi kenan da za a kori malamin a ce ya ci mutunci ku kore shi kuma shi ya tsare mutuncinsa a inda yake so ya tsare mutunci amma wannan binsa da aka yi a hankali aka kai shi ɗaya ɗaya ɗaya sala sala aka yi maganinsa ya fi wato kai shi ƙarshe shi sa kullum ake son mutum ya zama ya lazimci ilimi da ilimi ake sanin wannan abubuwan yanzu mutum bai natsu ba ba zai iya fito da wannan tambayoyin ba kuma in baka da tsoro har yanzu kuma ka iya tattauna ka san in ka tambayi mutum za ka iya hangen wannan tambayar ina zai yi da ita dama zai ko hagu eh zai ce ko a'a in ka san in yi dama ba inda za shi in yi hagu ba inda za shi zai dawo gunka sai kai masa wannan inda ba yadda zai ya fita daga cikin su to nan dai yana buƙatar da ilimi da kuma babban abu shine tsoron Allah da kuma yi don Allah in mutum yana yi don Allah ba yana yi ne don ya ci mutuncin shi kansa mai bid'ar ba sai ga Allah ya taimake shi amma in dama so kake ka ci mutunci kai yar kure ka nuna kai ka haddace abubuwa ba dama wannan jahili ne ka nuna shi jahilin sai ga Allah ya hana wannan abu kullum mutum ya zama da ikhlasi yake da abin da zai tattauna da ilmantarwa da kuma dora mutane akan hanya sai sai a fil masail ilmiyati a masaloli na ilimi aqida kenan au fil masail al amaliya ko masaloli na aiki hal kana alaihi az-zamanu al-awwal a fara tambayar mutum shin wannan abin da kake kai zamanin farko akwai wannan abu mutanen zamanin farko suna kan wannan irin aqidar fa idza qala la in yace a a fa yuqalu lasna bi hajatin ilaihi sai mu ce to shikenan tunda na da ba su ba to dan Allah kai hakuri mu ba mu bukatar wannan alal aqalla yanzu ka nuna masa dai cewa abinsa in ma ba zai bari ba ya je shi kadai zai yi ba zai iya kuma ci gaba da kiran mutane akai ba duk inda ya tsaya zai kira mutane sai a ce bawan Allah mun yi fa magana da kai ka ce wannan abun zamanin farko ba a yi shi ba kuma tun da ne babu shi ka haƙura mu ma kowa ya haƙura misali to sai ke cewa har yanzu ya ce da ina ne fa yuqalu lasna bi hajatin ilayhi da'na ma'a ma kana alaihi nasu fi zamanin awwal dan haka ka bar mu mu tsaya akan abinda mutane suke kansa a zamanin farko wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafin to lalle wannan shi kadai ya ishe mu kar ka dora mu a wata hanya daban wadda ba wannan ba domin in muka bi wata hanyar zai zama ba za ta kai mu ba a gagaci dole sai mu tsaya nan insha Allah za mu tashi a bangare na kusan karshe zan ce ko na ko in ce na karshe na wannan magana ta Ubay ibn Ka'ab wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ننكو يوه الله سادي أن فهمت أبو أنا ركو الله سبحانه وتعالى يقال من علمي دي إيماني الله سبحانه وتعالى مكي ركو يقال تبتد مو أهنير ديدي wanda suka karkace daga hanyar daidai muna roƙon Allah ya shiryar da su Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka